ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan matsalaci na ya usuna da ke nan unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a dukkan dare na wannan wata mai albarka wata ramadan yau muna yinin talata wanda yau ya yi daidai da goma sha uku ga wata ramadan hijira yana da shekara 1444 idan ba su bibiya ba su manta ba muna cikin sautu yunus alaihi sura sura mai namba ta goma a kirgin tsoron alkur'ani daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 78 ko za mu tashi aya mai namba ta 79 insha Allah Allah ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ajiya mun ji irin abin da Fir'auna yake faɗa a lokacin da Annabi Musa alaihi salam da shi dan uwansa Annabi Harun suka zo masa da sako daga Allah sai Fir'auna ya juya magana yace Annabi Musa da Annabi Haruna sun zo ne domin neman girma domin su fidda su daga garuruwansu ya zama to maganarsa kawai ake ci saboda ka su ba za su yi imani da su ba su yi da su daga nan fir'auna ya ce wa ƙala fir'auna utuni bi kulli sahirin alim fir'auna sai ya fassara abin da annabi musa ya zo da yi da sihiri sai ya ce to yanzu shi ma zai tura gari-gari lungu-lungu a fito masa da masu sihiri an gane ko sai aka yi masabaka ta matsafa tun daga world level har zuwa national aka dinga yi ana tacewa ana tacewa sai da aka zakulo ƙwararrun matsafa matsafa na ƙasa baki da yake sai aka yi wa fir'auna su aka ce da fir'auna an yi sikirinin an zaɓo ƙwararru a cikin harkar tsaki so daga da wannan su ne za su kure annabi musa alaihi salam shi ne fir'auna ya ce uqutu ne bi kulli sahirin alim fa'iqun fi ilmi sihir wanda ya zurfi suka yi zurfi sosai a wajen ilimin sihiri falamma ja'a saharatu as-sahara jami'in na sahir a lokacin da matsafan suka zo qala lahum musa sai annabi musa ya ce da su ba da maƙalu da bayan su suka fara yi wa annabi musa ta yi imma an turkiya wa imma an na kuna na hannun mulki imma an turkiya suka ce annabi musa kai ne za ka fara ajiye naka wa imma an na kuna na hannun mulki ko mu ne za mu fara ajiyewa ga annabi musa a gefe ga dalilin annabi haruna ga kuma matsafa su a gefe ga kuma 'yan kallo dama an ce a zaɓi lokacin kamar lokacin wala'a an gane ko wa an yi sharar nasu duhan lokacin da hantsi ya fare a fito kowa aka sanar aka dinga yi kuwa a zo za a ga yadda za a ƙure musa fir'aun ya yi tanajin matsafa gari ya taru ƙasa-ƙasa ma aka zo inda an yi mauƙi dama an sa rana yau muzina kama a ce ranar sallah haka sai ka ce a ranar sallah za a yi wannan wannan ƙuren wannan tsiyan annabi musa su biyu kawai da shi da annabi haru ba wani wanda ke bayan su ce kuma fir'auna da gidan rundunarsa gaba ɗaya suna bayan waɗannan matsafa to ta inda Allah ya taimaki waɗannan matsafa Allah ya tarfa garin su nono ya suka biyo annabi Musa girmansa an zo suka same ni suka ce to yanzu a fara to kai ne za ka fara aji na hukumu ta gona girmawa ce a matsayi wanda ake za a iya kama su ma a kore su a yi fata-fata da su su kuma su ne makarrabi na gasu ga fir'auna yan fada amma suka ce annabi musa kai ne za ka fara hukumu to malamai suka ce wannan kalmar da suka yi wa annabi musa ta yi ta to sai allah jiba musulman da ya mushe su domin sun girma annabin allah sun so abin da allah yake so an fahimta amma da da girman kai ya zo musu to da annabi musa ma zai zai zama to tsawa za su masa ko za su yi abin da suka gada mana wulakanci amma sai suka ce to kai ne za ka fara ajiye da hawa ko mu zama ba shine in ma an turkiya wa in ma an na kuna na hannun mulki an fahimta daga nan me suka ce me ce musu فلم a'a muje kala lugu ko daga ne ba to muje muje فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر Mm, إن الله سيبطله mm.
إن الله لا يصلح عمل to shi المفسدين ken da suke wa annabi musa ta yi sai ce "Al- alku ko aji ku fara ku an fahimta tunda kun ban zaɓi ko ni ko ku ya ne mun zaɓi ku fara je na ku tunda ko a gayyato ko ne duniya take kan ku ku fara na ku to ni daga baya na yi nawa falan ma alƙauhi ba lahun isi hukin lokacin da suka ajiye da igiyoyinsu da gurayensu da layonsu a wata ayar ka ce yukayyanu min sihirin an atasa domin tsafi ya kai tsafi sai a ajiye igiya tana tafiya sai a ajiye guru ko laye iya musu to daga nan annabi musa dan adam sai dan ji tsoro a zuciyarsa fa awjasa fi nafsi kifatan musa فأوجس في نفسه خيفة موسى Mm.
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى lokacin da suka aje kayan tsafinsu suka dinga ɗaukan idan mutane to a lokacin annabi musa sai ɗan kore tsoro a zuciyarsa fa aujasa fi ne fa admara fi nafsi kifatan musa ta qur'ani ma na aiki sai qur'ani sai dai bi har zuciyar annabi musa ya ba mu labarin abin da ke zuciya ba ma kai da kake tafiya da kafa biyu ba abin da yake cikin zuciya bai fito waje bai da qur'ani ba da labarin sa annabi musa ya ɗan koyi tsoro a zuciyar amali ba ba Yi al- allah ya ce la ta kaf innaka anta la'a musa karka ji tsoro kai ne a sama kai ne mai cin nasara kare mana su to allah ya ce lokacin da suka ajiye igiyoyinsu na tsafi falamma alƙaw da suka ajiye suka ɗau hankalin mutane na tsafi ƙala musa annabi musa sunansa ya fi kowane annabi wa ƙur'ani don ya zo sama da gu- 160 da wani abu. annabi musa annabi ne wanda sunansa ya fi na kowane annabi wa ƙuran daga shi shi annabi ibrahim a.s. mai 69 sai masu 25 sai masu 10 sai masu biyu ma an fahimta annabi musa ƙala ƙala musa ma ji tun bi hisir sai annabi musa ya ce wannan abin da kuka zo da basiri ne ba ma ɗin mausula ce ma'ana wannan igiyoyin naku da gura ai sihiri ne shi annabi Musa ya fahimci sihiri ne nasu ma jitum bihi sihir abinda kuka zo da shi sihiri ne an fahimta inna allaha la inna allaha sayubtilu kuma in dai sihiri ne Allah zai bata shi Allah baya barin sihiri ya bi inna allaha la yuslihu amal lil mufsidin Allah kuma baya gyara aikin aikin mabarnata wannan malamai suka ce a al-mufsidi ne fi niyya ce wanda dama niyyar aikin niyya ce mara kyau to Allah ba zai gyara shi ba amma in an yi kuskure a cikin aiki ba da niyya ba Allah zai iya gyara amma dama can asalin aikin da mummunan niyya aka yi Allah ba zai gyara shi ba yasa niyya take da tasiri ya yan uwa innamal a'malu bin niyyatin nan akwai malaman da suka ce ya dau sulusuddin wannan hadisi yake kadai kashi ɗaya cikin hukun addini ne komai ya shiga cikinsa innamal a'malu bin niyyat ka kyautata niyya in zaka yi abu ko in ka kuskure ma sai Allah ya gyara amma in niyya ta ɓaci to babu shakka aiki ba zai gyaru ba yasa manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda yi bashi da niyyar ba zai biya ba to barawo a lahira da hukuncin sata za ka mishi in dai ka ɗau bashi da niyyar ba za ka biya ba to abun Allah hukuncin barawo Allah zai haka nan duk wanda ya aure na sadaki ajilan sadakin da za a bayar bayan an ɗaura auren to a niyyarsa shi ba zai ba da sadakin ba haka yasa a zuciyarsa to manzon Allah ya ce a mazinaci Allah zai tafi shi kun ga ashe niyya tana mai da halal haram kaga aure ajalan halal ne ko da zai kai shekara biyu ba a bayar ba inda an yi mai ajalin musamman halal ne amma niyyar da ya sa ba zai bayar ba ya mai da shi mazinaci bashi ko ka mutu za a yi biya ma amma in ka ɗauka da niyyar ba za ka biya ba to manzon Allah ya ce Allah zai maka mun barawa lahira yasa nan Allah ya ce inna la la yuslihu amal al mufsidi duk wanda ya munana niyyarsa wajen aiki Allah ba zai gyara masa aiki to ashe nan fir'auna da matsafan nan dama ce niyyar su mara kyau ce tunda niyya ce ta akure annabin Allah a masa wulakanci a tozarta shi to tunda Allah ya gane niyyar su mai muni to Allah ba zai ba su nasara ba annabi Musa iya ganin sun jefar da igiyoyinsu da gurayensu sai ce wannan fasihiri ne kuka zo da shi kuma Allah tiri zai bata shi ne inna Allah sayubtilu wannan aya tana cikin ayoyin da ake ibdalu sihir da ita an gane ko bata siri an gano siri ake wa mutane ana karanta wannan aya da wasu ayoyi da ake gwamawa ake karantawa duk da cewa ba a babin muke ba wannan ba magani zan baku ba amma na san tana ciki yawa Allah ta'ala inna Allah sayubtilu Allah iya bata shi zai zai shafe shi ya bata shi gaba daya inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin Allah baya gyara aikin da aka yi niyyarsa dama cin barna ce a niyyar to Allah ba zai gyara shi ba na'am
wa yuhiqqu Allahu al-haqq bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun Allah ya ce wa yuhiqqu Allahu al-haqq ay yuthbit wa yudhhir Allah zai tabbatar da gaskiya duk inda gaskiya take Allah zai tabbatar da ita duk inda barna take kuma ba za ta tabbata yasa duk ajiye mun faɗa ai duk mutumin da ya shahara da tsafi ko sihiri ka ba da lokaci ko a wani layi yake ko a layin kasuwa ko a layin mulki ko a layin sarauta in dai da tsafi da sihiri zai aiki ba shi lokaci alƙawari ne da Allah duk mai sihiri ba ya ci nasara ƙarshensa ya zama na dama kuma ƙarshensa sai kowa ya gane makarici ne an fahimta amma farkon abu akwai rudin shedan haya haya za kamar gaske to amma ba da lokaci ba inda rai Allah ya alƙawarin duk sirri sai ya bata shi kuma Allah baya sa mai sirri ya ci nasara wala yuflihu sahiru haythu ata duk inda mai sirri yake Allah ta bada ci nasara ba duk abin da zai kalle sa nadama da hasara Allah ya ce zai tabbatar da gaskiya bi kalimati da kalmomin shi ai bi mawa'idi da alƙawuran da ya yi na taimakon gaskiya to Allah zai taimaki annabi Musa walau karihal mujrimun ko da mujrimai sun ki ko da fir'auna baya so ko da amana da karuna ba sa so to Allah sai ya taimaki annabi Musa alaihi salam amma yanzu daga nan ba
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين الله يتبع ما آمن لموسى باون دسك إيمان لأنبي موسى عليه السلام illa zuriyatun min qaumi zuriya shine ta'ifa sai wasu yan tawaga yan wasu kungiya kadan daga cikin mutanansa shi ma ala kaufin min fir'auna suna tsoron fir'auna domin in fir'auna ya ji labarin mutum ya yi imani da annabi Musa ba zai bar shi ba zai tura a kamo shi ko a daure shi ko a kashe shi ko a masa azaba to duk wanda zai imani da annabi Musa a koyi yake kamar lokacin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi ma duk wanda suka yi imani da shi a ɓoye suke ba a kiran sallah ba a jami'in sallah a lokacin boye a boye ake abubuwa na musulunci to lokacin da umar ɗan karɓa biye musulunta to a lokacin aka fara bayyana sallah aka aka fara bayyana sha'irul islam amma kafin musulunta kuma a boye ake ibada sallar ma a boye ba kiran sallah ba komai domin duk wanda ya fito ya bayyana za a iya kama shi aka yi shi an fahimta to shi ma waɗannan mutanen da suka yi imani da annabi musa allah ya ce to suna yi suna takatsantsan ala kaufin min fir'auna wa mala'i suna takatsantsan tsoron fir'auna da shi da rundunarsa ko da shi da kafinin nasa so ne almala a sharafin kawo kamar manya-manya daga cikin kafinin na fir'auna to suna yi suna tsoro ala kaufin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu domin in fir'auna ya ji labarin sun bi annabi musa zai kama su yi musu azaba wa inna fir'auna la'alin fil ardi Allah ya ce tabbas fir'auna alin ay mutakabbir wa fir'auna mai girman kai haka Allah ya ce fir'auna yayi dagawa ba kamar dagawa yayi abin da ya so a bayan kasa dama malamai sun ce ita duniyar nan gaba daya Allah ya bewa akwai mutane wadda sun taɓa mulkarta gaba ɗayanta duk inda suka yi magana sai an ji su akwai fir'auna ce akwai namorus daga cikin kafirai waɗannan mutum biyu sun mulki duniya a lokacin rayuwarsu ba inda za su yi magana a yi musu musu a duniya ba a sawa an fahimta a cikin musulmai kuma akwai kadir akwai annabi sulaiman alaihi salam shi ma lokacin da iyanan da rayu duk inda yi magana a duniya a yanzu ba ma duniyar mutane ba har ta aljanu shi annabi sulaiman har aljanu ma tsawa yake musu ya ba su doka ya ba su wani kuma sai musu mai da'a domin Allah ya bashi wani irin mulkin da bibiyar kowa an fahimta biyu musulmai biyu kafirai to fir'auna iya cikin kafirin da suka mulki duniya gaba daya shine Allah ya ce wa inna fir'auna la'alin fil ard fir'auna yayi dagawa yayi girman kai a bayan kasa wa innahu laminal musrifin kuma Allah ya ce fir'aun iya cikin mabarnata a ce akwai wasu mabarnatan bayan shi an fahimta domin din attaba'idiyya ce min almusrifi iya ciki ba shi kaɗai duba ne mabarnacin a yi mutu jawo zinar had bidda a irin rububiyya don fir'auna ya wuce gona da iri ya ce ma shi Allah ne ya yi da'awar Allah ta ka fir'auna an fahimta to amma duk da aka sai Allah ya ce masa mabarnaci ne shi mabarnacin ma akwai wa'ansu ƴan uwansa mabarnata da ya zama to iya cikin su jimlar mabarnata abun Allah subhanahu wataala wa inna fir'auna la'adin fil kuma duk wannan dagawa ta fir'auna da kafin Allah ya halakar da shi a ruwa ya bi annabi Musa ya musulunta Allah zai yabe masa an bayyana alƙawarin Allah ne in dai ba mutuwa bace ta zoma in dai ba rana ba ce ta hudu daga inda take fadawa an fahimta in dai ba ranka ba ne zo makoshi ka kusa mutuwa to duk abin da kake na zunubi in ka ce ka tuba na daga mutuwa ba domin Allah ya ce inna Allah ya yaghfiru dhunuba jami'a Allah iya gafarta zunubai gaba ɗayan su in dai an tuba ta watan nasuwa an fahimta wa innahu lamina al-musrifin tabbas fir'auna iya cikin mabarnata na'am
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين الله يدعوكم يكي وأزيب متعنزا kusan dole sai an gyara gida ɗin tunda akwai ƙalubale mai girman gaske fir'auna ya sa su a gaba to tsirarun da suka yi da za su bi annabi musa sun imani da shi to kullum sai yake lallashin sai yake musu azi ya ce ku yi haƙuri ku jaddada imanin kar ku tsorata kar ku karaya shi ne tara mutanensa 'yan kaɗan ɗin da yake tare da su a ɓoye annabi musa ya ce da su ta'aziman likulubihim ko kuma tatma'inna liqulubihim domin ya nutsar da zuciyarsu ya sa musu nutsuwa wa izalata lil khawfi anhu domin ya kusa musu da tsoron da suke ji da fir'auna sai ce ya qaumi kun ga daga cikin kalmar akwai rarrashi ya qaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billah har in kun kasance kun yi imani ga Allah imanin naku na gaske ne tsakaninku da mahalicinku to fa alaihi tawakkal to ku dogara ga shi an fahimta in dai kun yadda za ku yi musulunci za ku bi to annabi Musa ya ce fa alaihi tawakkal in kuntum muslimin ku dogara ga Allah in dai har kun musulunta kun miƙa wuya to Allah ya zama shine madogaro in kun dogara ga Allah ba wanda zai ci nasara a kan an fahimta in yansurkum Allah fala galiba lakum har in Allah ya taimake ku ya ba ku nasara ba mai ci nasara a kan to annabi Musa yake rarrashin mutanansa yake ba su haƙuri yace abin da yake bukata da su su jaddada tauhidi su rike tawakkali to haka zai sa Allah ya dafa musu ya taimake su daga nan me suka ce da shi فقالوا على الله توكلنا na'am ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين sai suka ce Allah ya tawakkalna ai annabi Musa tun da ma mun dogara ga Allah wannan nasiha ta ka mun dauka wannan wa'azi na ka mun karba mun dogara ga Allah suka ci ma suka ci gaba da addu'a rabbana ya ubangijinmu wannan himasuru ne duk annabin da zai roki Allah da wannan kalmar yake fara rabbana rabbana din kuna ji akwai suru a cikin ta da yawa la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin ya ubangijinmu kada ka sa mu zama fitina ga mutane a zalimai a yi to da irhim alaina Allah kada ka ɗora a zalimai a kanmu ya Allah ya Allah kada ka sa mu ji tsoronsu har mu yi raunin imani Allah ka taimake mu imaninmu ya ƙarfafa kada mu tsorace su kada mu yi shakkar su kada kuma Allah ka ɗora su a kanmu domin imanin mai rauni bayan annabi Musa ya musu nasiha suka ci gaba da addu'a Allah ka taimake mu Allah kada ka sa azzaliman nan su fitine mu wajen su takura mana ko azaba ta hana mu imani ko ya zamto sun zo su ne shugabanninmu sun hana mu addini ko da duk abin da ya kama da wani Allah ka ba mu nasara kan su ne rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin daga nan fa ونجنا برحمتك من القوم الكافرين kuma suka ci gaba da cewa wala jina bi rahmatik ya ubangiji ka tseratar da mu da jin kanka min al qawmi al kafirin daga waɗannan mutane kafirai mutanen fir'auna ka tseratar da mu ka ba mu juriya ka ba mu haƙuri allah kada ka fitine mu da su wannan addu'a ce duk wani wanda kaga zai zalunce ka za ka yi masa wannan addu'a allah ka ba ni nasara kai shi allah kada ka bari zalunce allah kada ka yi da imani na yi rauni game da shi an ce da'awatul mazlum maqbul duk addu'ar da aka zalunta karɓaɓɓiya ce an fahimta ya sa mazan Allah yake cewa duk wanda ya ce Allah ya isa bayan an zalunce shi an fi ƙarfinsa Allah zai ce bi izzati wa jalalati la ansurannaka walau ba'daki Allah zai ce na rantse da buwayata da izzata wallahi sai na taimake ka ko da na da wani lokaci yasa ka guji Allah ya isa kana ji ko ba burgewa bace ai Allah ya san ka akan wata kadora haka wasu ke faɗa ko kai akan wata kadora kenan wallahi tallahi in dai zalunci kai aka ce ma Allah ya isa wallahi Allah sai ya kama ka tunda manzon Allah ya ce Allah rantsuwa ne duk wanda aka zalunci ya ce Allah ya isa to Allah sai ya rama masa ba burgiwa bace ba gwaninta bace ka dinga ganin kai amma Allah ya isa kaman ba ta kama ka za ta kama ka akwai lokacin da zaka yi da kanka na'am ayati kamar وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ na'am أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة mm.
واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة mhm.
وبشر المؤمنين daga cikin irin sharrin da fir'auna yake wa annabi musa da mutanensa yake yana yana hana su sallah duk wani sha'ir na addini ba zai bari su yi ba ba za su taru su yi wa'azi ba ba za su taru su yi sallah ba ba za su taru su yi duk wani abu ba sai dai a koyi to da Allah ya tabbatar cewa fir'auna iya musu irin wannan wannan fin karfi da zalunci sai Allah ya wa annabi Musa wahayi wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam wa akhihi da dan uwansa ya sura dan uwan nasa Harun yawa muka yi wahayi ga shi annabi Musa da dan uwansa amma nan ba a faɗi sunan ba sai aka ce wa akhihi an fahimta da dan uwansa Harun alaihi salam an tabawwa'a shine ittakaza kuriki likaumi kuma ga mutanen wani alfu tasniya ne tabawwa'a su biyu kenan likaumi kuma su biyu bi misra biyutan waje alo biyuta kuma kibla Allah ke ce ku rikarwa mutanen ku a misra wannan dai misra ta yanzu sunanta ya zuwa qur'ani gashi biyutan ku rike mu ku ku sama musu gidaje ko ku yanka musu gunda za su yi matsugunni waje alubiyu ta kuma ƙibla amma duk wanda zai gida a cikinku annabi musa da kai da mutanenka in ji allah ta ku yi gidan iya kallon alƙibla ku yi gidan fihi musalla to sallu na fi don da firawuna ya hana ku masallaci to sai ku yi gidanku a saitin alƙibla ku na sallah a gidajenku haka allah yi wa annabi musa wahayi da mutanensa idan kun tashi gida to ku yi shi gidan daidai alƙibla wanda kuna cikin gidanku za ku yi ibada litu'minu min alqaw domin ku aminta daga tsoro in kun fito waje fir'auna zai iya kashe wa kana fir'auna mana'ahu min as-salah fir'auna ya hana su yin sallah ya hana su su yi sallah kana qiblatuhum al-ka'ba a lokacin annabi Musa da mutanansa al-qibla su shine ka'aba qiblatu ibrahim alayhi salam al-qibla annabi ibrahim alayhi salam wa qila kanat baitul maqdis wa'ansu malaman su sun ce kuma a alƙiblar annabi musa tun lokacin yanar baitul maqdis wa aqimus sala idan kun yi gida iyakallan alƙibla to ku dinga tsaye da sallah a gidajen sannan wa bashirul mu'minin ayiwa masu imani albishir inji Allah bin nasri wal janna Allah zai ba su nasara a duniya kuma zai ba su aljanna a lahira an fahimta duk mu'mini Allah ya ce musu wannan albishir karka damu in dai har kana da imani kana kan suna duk wannan hayaniyar duniyar ka yi haƙuri in wahala ma kake sha da bala'i da abubuwa ka yi haƙuri in ka mutu Allah zai baka aljanna kar ka yi da wahala ta sa ka ka kauce wa hanyar suna duk yadda za a yi wannan duniyar wani gu ne dama na jarrabawa dama ka yadda cewa gidan jarrabawa ne kar ka yadda kuma ka faɗi a jarrabawa ka riƙe imani ka riƙe tauhidi ka riƙe sunna duk juyin da za a yi karka yadda wahala ta saka cin haram wahala ta saka kazafi da ƙarya wahala ta saka minafinci ko duniya ta ma wani fari ka zamto azzalimi to duk wannan zakari da kanka alahira imani shine ke tsaye da mutum akan tauhidi yake tsaye da mutum akan sunna to Allah ya ce duk masu imani a musu albishir da cin nasara da kuma samun aljanna ashe in mun kula tun annabawan baya ma ana sallah ba mu ne muka fara sallah tunda annabi Isma'il Allah ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakat annabi Isa ya ce wa ausani bis salati waz zakati ma duktu hayya ayi duk suna sallah an fahimta kai malamai ba sun ce tun daga annabi Adam alayhi salam ba annabin da bai sallah ba annabin da yazo ba sallah cikin dokar da Allah ya bashi ashe in mun kula ya uwa sallah ita ce azamul ibadat manzon Allah ya ce ba aikin da jiki zai motsa yayi aikin da Allah ya fi kauna kamar yin sallah ko dawafi a ɗakin Ka'aba ko sa'ayi bainas Safa wal Marwa bai kai sallah ba bai kai sallah matsayi abun Allah inda manzon Allah ya yi hadisi manzon Allah Allah ta'ala yake cewa al musalli yunaji rabbahu shi mai sallah ganawa yake da ubangiji a lokacin da kake sallah ba wani shamaki tsakaninku da Allah duk abin da ka faɗa Allah yana ji kuma iya mayar ma da amsa duba yadda imam al-bukhari ya kawo hadisin qasamtu salata baini wa baina addini sufai Allah ta'ala ya ce ya raba karatun Fatiha da shi da mai sallah tsakanin su kala tsakanin su biyu idan mai sallah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi bawa na ya gode idan ya ce arrahmanir rahim zai ce majidani abdi bawa na ya yabe ni idan ya ce malik yawmiddin zai ce mace da ne abdi bawa na ya girmama ni idan ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in sai ce haza baini wa baina abdi wali abdi masu ala duk lokacin da za ka karanta fatiha a sallah sai Allah ya ma wannan magana kana magana yana baka amsa kana magana yana baka amsa to ba ibada da kai sallah ma- martaba da kima abun Allah ya ruwa shi yasa in Allah ya jefa yan wuta wuta Allah yake ba mu labari ma salaka kun fi saqa ما سلككم في سقر me suka ce قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين Mm.
وكنا نخوض مع الخائضين Allah ya ce ma salaka kun fi saqar idan an jefa sa wuta ce kai mai waya ka ko wannan gidan kuma wani dalili kuka tsinci kanku a gidan wutar saqar kaga su'alu tawbik kenan tambaya ta wulakantarwa kenan ko sun bada amsar daidai ko sun ki bada amsar dai azaba da sai musu ita ai ko a duniya ne ma an za ka yi mutum gidan birsin ana ajiye sa musu tambayoyi Allah ya tsare kai me kai kuwa har a kawo ka wannan gida to ko ka bi gandiro ba ka ce kaza kaza ne ko baka faɗa ba za a fita kai daga gida ai ba zai yi ba ba zai yi ba wannan su'alul tawbik kenan tambaya ta bulakantarwa ko ka ce haka ne ko ka ce ba haka bane an riga aiki ma hukunci kawai to su yan wuta sai lamnaku minal musallin farkon abin da za su ce, Allah mu mun kasance ba ma sallah a duniya wannan shine farkon dalilin da zai kai mutum gidan wuta a lahira ba ka sallah ko kana sakaci da wargi da sallah to ba ruwan Allah da kai kuma ba aikin da za ka yi ya zu- ya zamto ya zama madadin sallah babu shi a wani ma yi hasau bai da abin yawon kiyama a sallah farkon abin da za a fara bincikawa a fayil ɗinka na aiki a lahira sallah in ta cika aiki ya gyaru in ba ta cika ba aiki ya ɓaci ya sa malamai suka ce ita sallah tamkar ruwa ce duk abin da ya ɓaci ruwa iya gyara shi in ruwa ya ɓaci akwai abin da zai gyara shi babu azuminka zakkarka mu'amalarka waye naka in kai sallah mai kyau ta farilla da na firfiri to za su magance wancan matsalolin amma in sallarka ba ta da kyau ba abin da zai gyara ta ka gane magana akan sallah magana ce mai girma magana ce mai girman gaske yasa imam al-hasan al-basri yake cewa a bincikensa da nazarinsa ki iya ganin da za a ƙara rukunin musulunci daga biyar su koma shida to sallar jami'i za a sa ciki sallar jami'i ita ce za ta zama rukunin musulunci da shida domin irin yadda manzon Allah ya bata fawa ya dinga magana akan abu har zuwa ƙarshe ƙarshen rayuwar shi to amma ka duba yanzu da mutane suka dausa ita ta marmarin ma gashi na an fara ramadan masallaci ya fara rabewa kamar ji abin da muke faɗa kenan mun yi sallar isha'i mun zo za mu yi tarawih sai nake cewa gasahon baya can ba an fara an fara ja baya abin ko sati biyu gashi bai a marmarce ma an kasa jurewa an fahimta saboda ka mu dage ita aljanna nan ba da sauƙi ake samun ta ba wallahi ba da sauƙi ake samun ta ba in dai aljanna kake so to sai ka dage jikinka zuciyarka dukiyarka komai naka sai ya aiki ya sa manzon Allah ke cewa ala inna silatillahi ghaliya ala inna silatillahi hiya aljanna Allah iya da kadara amma kadaran Allah bai tsada ce ba ba arha bace sai manzon Allah ke cewa kadaran Allah ita ce aljanna duk mai son siyan kadaran Allah sai ya samu kuɗi mai yawa kuɗin kuma shine aikin lada mai yawa an fahimta to wannan shine Allah ke cewa Allah ya ce ku riki gidajen ku suna kallon alƙibla sannan ku dinga tsaye da sallah tunda fir'auna ya hana ku sallah a masallaci sannan wa bashirul mu'minin ku dinga yi wa masu imani albishir Allah zai ba su nasara kuma zai ba su aljanna daga nan ba وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم annabi musa a abu ya yi abu matsi ya kai matsi ku duba jujjuriya ta annabi musa alaihi salam to amma dole sai da ya kai wa allah korafin firauna domin matsin ya kai matsi ya takura su matuƙar takura ya hana su walwala ya hana su ibada iya kashe musu mutane kullum kuma aikin ta'addancin gabe yake sai annabi musa ya kira ubangiji wa ƙala musa rabbana annabi musa ya ce ya ubangiji kun ga da rabbana ya fara kira innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwal ya allah kai ne ka baiwa fir'auna da kabinan nasa yan fadarsa kenan zinatan wa amwal kayan ado da dukiya fir'auna an ce idan iya shirin ado zai yi wani abu na biki sai a yi wata shida ana ado ba gaba rabin shekara yake biki kaga a yanzu yanzu masu adam ba su kai kafar kafar fir'auna ba sai a yi wa dokuna da rakuma ado sama da biliyan kuma kowane bangare iya adansu daban wa'ansu zinariya wa'ansu azurfa wa'ansu waɗe tsabaragen ado fir'auna sai a yi bikin wata shida ba gama biki ba to sai annabi musa ya ce allah duk kayan adon da fir'auna yake takama da shi kai gaba shi kuma duk dukiyar da yake takama da ita kai gaba shi an fahimta innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ka ba su kayan ado ka ba su dukiya a rayuwar duniya duk ka ba su rabbana ya ci gaba da cewa ya ubangiji liyudillu an sabili wannan lamu suna ce mata lamul aqibat Allah kayan adan da fir'auna yake takama da shi da dukiya to karshen abin zai batar da bayan ka ne karshen amfani da dukiya da kayan ado za su zamto sanadiyar hana bayan ka bin ka su toshe hanyar bin Allah fir'auna yasa ana bauta masa ana bin sa ya yi amfani da dukiya da kayan ado shi ne liyudillu an sabi Allah yake annabi Musa yake kai korafi zuwa ga Allah sai annabi Musa ya ce rabbana wasa ka ta sake dawo ko akwai suru ala ya ubangiji iqmis ala amwali tunda karshen dukiyar fir'auna toshe hanyar binka take ya Allah ta hana bayinka binka to Allah shafe dukiyar annabi Musa ya ce Allah shafe dukiyar fir'auna a neme ta a rasa wacce duk ala qulubihim ya Allah kai ruko irin naka a zukatan fir'auna da shi da mutanansa fala yu'minu hatta yarawul azab alim fir'auna dai ba zai imani ba ya Allah inji annabi Musa har sai in ya ga azabar ido da ido sai in ka nuna masa kai ne aljabbaru alqaharu to anan in aka yi sa'a to sai ka bi imani amma wannan muni da dan uwana Haruna ba zai kafi bane ko kuwa domin duk abin da zamu yi mun bi shi ta nan mun bi shi ta nan ya Allah ba abin da bari ba to da karshe dai mun kawo karan Fir'auna zuwa mun kai Allah ka shafe dukiyarsa ka yi riko da zuciyarsa imanin nan tam da aiko mu akai mu zo mu jaddada masa imani to imanin ba zai yi shi ba har sai in azaba da gare ka ya ga azaba an fahimta annabi musa ya addu'a ya meka wa allah wannan bukata tasa ga fir'auna ga dukiyarsa ga 'yan fadarsa ga mataimakansa ga kuma annabi musa ga kuma addu'ar da annabi musa ya masa game da dukiyarsa da kayan ado da zukatansu gaba daya allah ta'ala ya ce to me allah ya ce annabi musa قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله يتشو النبي موسى قال سي الله يتشي قد أجيبت دعوتكما حقيقة ناجي أدعوكم كير دون وانكا ونجي ما ألف التسنية domin annabi Musa da shi da annabi Haruna suke naji addu'arku naji bukatarku na a shafe dukiyar Fir'auna da kayan adonsa a kama shi duk naji amma fasar ima ku je ku dan dakata haka Allah ya ce musu ku je ku dan saurara amma naji an ce da ya ce su saurara fir'auna sai da ya sama da shekara arba'in ba abin da ya same shi ku duba annabawa ne mursalai Allah iya magana da su suna jin maganar Allah kuma sun yi addu'a kuma Allah ya ce naji ku je ku dan dakata sai da aka yi shekara 40 ba abin da ya san firawo to amma ka ce kai kayi addu'a na yi addu'an nan wallahi malam na yi yake ce malam din ne zai biya ma bukata wallahi malam addu'an nan ba wanda ban yi ba amma har yanzu shiru to kaga annabin Allah yayi addu'a Allah ya ce ya ji sama da shekara 40 bukata ba ta biya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake so a dawo masa da alƙibla Ka'aba da Allah yake cewa na san Ka'aba kake so ta dawo alƙibla ka to kaje falan walliyannaka qiblatan tardaha zan juyar ma da alƙibla ka ta koma Ka'aba da kake so zan baka an ce sai da akai wata 17 Allah bai ce koma ya sallah Ka'aba ba a Baitul Muqaddas wata goma sha bakwai da cewa zan dawo da kai a ka'aba ne wata goma sha bakwai sai da manzan Allah iya kallon baitul maqdis ya sana to kaga wannan zai nuna mana mu koyi hakuri wajen neman biyan bukata mu ba gaggawa kai da in ka cika sharɗi ka roki Allah shikenan ka barwa Allah kai kuma ita kanta addu'ar ibada ce Allah iya fishi ga wanda ba sa roƙonsa duk wanda baya addu'a tsarin sa Allah fishi yake da shi Allah ya ɗauki mutum mai girman kai in baya addu'a an fahimta sai malamai kuma suka ce ita addu'a in dai ka cika sharɗin yinta to already dama Allah ya karɓe ta sai dai biya ma buƙatar ne baka san ta inda Allah zai biya ma buƙatar sun ce ɗayan uku ne ko dai abin da ka roƙa din Allah ya baka Allah abu kaza nake so Allah ya baka ne ko kuma addu'ar ta ka Allah ya amfani da ita wajen tare ma wani bala'i akwai abin da in ya taso Allah ya barka da shi zai halaka ka to sai Allah ya sa addu'ar ka da kake neman wani abu sai Allah ya hana ka abin sai toshe ma wacce musiba baka sani ba ko kuma duk biyun Allah bai ba bai baka abin ba bai tare ma masifar ba sai ta zama to kuma ta zama lada a lahira ta nauya ya ma mizani ka tafi aljanna saboda kai in kai addu'a to baka san ta inda Allah zai karba wani amma duk mu yanzu mun fusan yau me mu sha yanzu magani ina son abu kaza kawai Allah ya baka kawai abin da muke so ke to akwai abin da in Allah ya baka to imanin ka zai rabu Allah zai iya cewa abin Allah zai iya sa abin ya yi ya zama to shine sanadiyar tafiyar imanin ka gaba daya an fahimta ai ga karuna roƙon Allah ya bashi dukiya Adai Musa ce me za ka yi da dukiya mazauna mun ci gaba da da'awa ci dukiya yake so da Allah ya ba shi dukiyar kuma dukiyar ta zama zuwa lakasa ya ba shi ya roƙon ya ba shi amma dukiyar ta zama bala'i ta da ka cuta saboda ka in za ka yi addu'a ku yi ladabi na addu'a irin na magabata kai dai yi abin da Allah ya ce kai roƙe shi duk buƙatar ka faɗa masa ta duniya da lahira amma baka san ta ina zai biya ba buƙatar ba wannan kuma shine kadai barwa kan sai an fahimta shine kada uji bid da'awata kuma fustaqima wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun Allah ya ce wa annabi Musa da annabi Haruna kada ku sake ku bi hanyar mutanen da ba su da ilimi duk rigimar Fir'auna da hayane sa ku bi hanyar su ku rabu da su kawai da kai dan uwanka da sauran da suka imani da ku kar ku bi hanyar waɗancan mutanen da ba su da ilimin addini ku rabu da su daga nan ba وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل نعم وأنا من المسلمين الله يا فرعون ya tuso su annabi Musa a gaba ya hana musu ma zaman gari annabi Musa ya ja mutanen suka fita daga gari Fir'auna sa aka bi su a kawo musu gaba ɗaya aka yi su ma a huta annabi Musa sai doshi a baharun Nil kogin Nil Red Sea kenan ko ya doshe shi sai ko mutanen annabi Musa suke cewa ai mun halaka ai gaban mu ruwa bayan fir'auna ai bamu da ma bamu da matsira yanzu inna la mudrakun ai amur arzike mu mun kade kawai sai Allah ya ce kalla inna ma iya rabbi sayhadi annabi Musa ka ce Allah iya tare da kai ba zan kunye ta sai ya ce to ka daki wannan kogin da sandarka za a ga hanya ta fita ya ku bi ku ku wuce kawai annabi Musa iya sa sanda iya bugar kogi sai ga hanya sa fita dariqal fil bahri yafsal la takafu darakan wala takhsha Allah ce kar ku ji tsoron girgiza hanya ce aka ruwa ma ku tafi kawai hankalin kwance an rike kasar ne an rike ruwa ba abin da zai muku ga hanya gefen sa ruwa ne amma ku tafi ba abin da ruwan zai kurfe ku da yayi daga nan sai Allah ce jawazna bani isra'ila al-bahra sai muka tsallakar da banu isra'il shine annabi Musa da mutanansa muka sa suka tsallake wannan kogin to fir'auna da yazo in ba halaka ba ai ka san wannan abin ba tsafi bane ai ka san kogin ka san shi kuma ka san ba wanda yazo ya tsaga hanya akan kogin kuma kaga annabi Musa ya hau tiran tiran da mutanen sa to ka dawo gida mana amma sai kai kansa mahalaka da ya ga annabi Musa ya hau hanya kan ruwa sai ma sai bi shi kawai iyayensa malamai suna cewa mutumin annabi Musa na ƙarshe ya fita daga ruwan nan kuma mutumin fir'auna na farko na ƙarshe shi ma ya shigo cikin ruwan ba su fara fita ba kuma sun gama shigowa sai Allah ya ce da ruwan ya haɗe su shike na magana da kare kawai fa adba'ahum fir'auna wa junudu da Allah ya tsira da annabi Musa da mutanansa wannan kogin sai fir'auna ya biyo su wa junudu fir'auna da rundunarsa Allah ya ce bagyan bagyan ne zulman domin ya kama su ya zalice su kawai wa adwan da kuma ƙetare iyaka ya fito da niyyar kama su ya zalunci su kuma Allah bai yadda ba hatta iza adraka hul gharq da ya shiga wannan ruwa sai Allah ya ce ruwan ya cin masa ya kama shi sai ga fir'auna ruwa ya fara haɗiye shi iya ganin wasa wasa wasa wasa ruwa ya fara haɗiye shi yayi ƙasa ya tabbatar da kai cewa mutuwa zai a lokacin fir'auna ya ce amantu Allah na imani na yi imani annahu la ilaha illallazi amana bihi banu isra'il cewa ba wani abin bauta da cancanta sai wannan wanda banu isra'il suke bautawa wa ana minal muslimin ya Allah ni ma yau na zama musulmi fir'auna ya faɗa wannan kalmar iya ruwa ya kusa mutuwa an fahimta me Allah ya ce masa
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله يتي الآن yanzu ko fir'auna yanzu shine ma'anar al'ana a yanzu kuma bayan annabi Musa ya bi da kai ta can ya ma wa'azi ka ce ana rabbukumul a'la ka ce wane ne ka ce ba man rabbukum ya Musa waye Allah naku duk a lokacin ba gane shine abin bauta ba sai yanzu shine al'ana al'ana tu'min fir'aun Allah ya ce fir'auna yanzu nan zaka imani kuma sai yanzu wa qad asaita kab bayan ka saba da kai ta sabonka kai meke kafa wa kunta minal mufsidin ka zamto cikin mabarnatan mutane kai abin da kaga dama kuma sai yanzu ka zo zaka mutu zaka ci zaka imani to imanin ka ba zai yi ba wannan shine kaida da malamai suka ce har in dai mutum ya zo gargarar mutuwa ko ya tuba Allah ba zai karba ba matsalar da fir'auna ya samu kenan amma da a ce lafiya kalau yace ya tuba Allah zai karɓi tubansa amma ya tuba a dying minute ya zo gargara yace ya tuba kuma Allah yace ba zai karɓa kuma wannan ka'ida ce tun daga can arewa ka take tafiya duk abin da za ka yi ka yi kokarin ka tuba kafin mutuwa ta zo kuma ita mutuwa nan ba ta da excuse ba abin da za ka ji alama za ka mutu za ta iya zama baktatan a kowane lokaci in kuma mutuwan ta zo mala'ikan mutuwa ya zo to shi kenan magana tuba ta kare a yadda ya same ka aka zai kai rikon zuwa ga amma ita ya sa malamin akadar yake cewa jinkirin tuba ma zunubi ne ka tuna kana sabo ka ce a na jirkin ta bazan tuba sai nan da kaza to shi kansa wannan ƙarin jinkirin ma zunubi ne mu gaggauta tuba ya yan uwa mu gaggauta tuba a dan abbas yake cewa mala'ika jibril suna magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ya karanta wannan ayar ya kama masa wa'ayi sai yake cewa jibril ya aka yi kuma allah bai karbi imanin fir'auna ba annabi annabi muhammad yake tambayar jibril wannan sai ke cewa ya rasulullah ai fir'auna yayi imani lokacin da lokaci ya kure masa ne amma da a ce mutuwa bata zo masa bai imani Allah zai karba yace amma ni da yake jibrilu na san Allah al-ghafurur rahim ne ba karamin aikin Allah bane ya gafarta fir'auna yace wallahi lokacin da yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi jibril yake cewa wallahi ta ko nake ibuwa karkashin ruwan ina maka mai abatinsa domin kada ce la ilaha illallah Allah ce ya karba haka mala'ika jibril yake faɗa manzon Allah wannan yace domin na san ta'addancin da fir'auna ba abun da bai wani ta'addanci a zo kuma dime minute ya musulunta kuma Allah ya karba ai kaga abin Allah dai algafur rahim ne kawai yawwa amma yace wallahi na san halin Allah zai karbi dubansa manzon Allah yake cewa mala'ika jibril iya toshe bakin fir'auna kare fita kalmar shahada daidai domin kar Allah ya karba domin wa rahmatu wasa da kullu shi yasa duk yanda kake dan uwa kar ka yadda kai nisa da Allah Allah iya iya gafarta ma zunubanka ta hanyoyin da baka sani ba wata jarrabawa zai ma wani tsorata za ka yi wani kaza ne to dalilin wannan duka sai Allah ya karkaɗe ma zunubanka gaba daya to Allah ya ce fir'auna sai yanzu wa qada ataita qablu bayan da ka yi sako kunta minil mufsidi kuma ka zanto cikin batattun mutane masu barna masu kashe mutane da gangan masu ta'addanci daga nan mai Allah ya shirye shi فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Allah ya ce fal yauma al yawm din zarf ne a wannan ranar da Allah ya halaka da Fir'aun ya ce a wannan ranar nunajika bi badanika mu tsiratar da kai gangar jikinka amma an fahimta zamu tsiratar da gangar jikinka ya kai Fir'auna li takuna liman kalfaka aya domin ya zamto abin kula ga wanda za zo a bayanka dan Abbas yake cewa anna ba'd bani isra'ili shakku fi maut fir'aun ya ce wa'ansu daga cikin banu isra'il suna shakka anya fir'auna ya mutu kuwa anya ba su yadda ba fa aka raja lahum liyarahu sai Allah ya sa gangan jikin ta fito sama ruwa Allah ya ce ruwa iyo sama da ita aka yi sama da gangan jikinsa kowa ya gani don a ɗebiya mutane ce ko fir'auna ya mutu sai Allah ya ce da jinka bi badanika za mu ciro gangar jikinka daga ruwan ba za ka nitse ba amma Allah dai la ruha fihi gangar jikin ce amma ba rai an zare ran kawai litakuna liman kalfaka aya domin duk wanda zai zo baya iyajin fir'auna fir'auna fir'auna sama da 160 da wani abu qur'ani to yaje zai ganshi da idan sa misra yanzu nan ko fir'aunan da suke gwagwarmaya da annabi Musa da qur'anin nan yake ba mu labarin sa shine ba wani bane sai an ce fir'aun din kamar title ne na sarautar su fara'ina kamar a ce me kuke cewa nan jawra ko ko ko dagaci ko wane ne ko haka ne kamar sunan sarauta ne shine fir'aun to shi fir'aunan wannan da qur'ani yake ba mu labari to duk ya haɗe saura ya zama sunan sa adam ne ana cewa fir'auna to ko shi ake ne an fahimta to Allah ya ce shi wannan fir'aunan da qur'ani yake ba da labari su gwagwarmaya da annabi Musa Allah ya halakar da shi to shine gangar jikinsa Allah ya tsamo gangar jikinsa aka ajiye ta a gidan tarihi tana nan ko yanzu Allah ya wuri maka je Egypt kana da hali za ka zo a gaishe yana akwai ci akwai dogo ne iya da tsayi fi da halittar mutane yanzu Allah ya bashi lafiya ya bashi tsayi ya bashi jiki sosai kuma fiskarsa har yanzu kamar suna Allah bai canja kamar ba domin abin da Qur'ani yake faɗa maka je gari da idonka kaga ainul yaqin kamar Qur'ani ya ce ma inna safa wal marwa min sha'iri la ba ka je gasu a Saudiya ya ma maganar arfa sai za a fatu min arafati za ka je gausu ya ma maganar makamu ibrahim musalla za ka je gaisu wanda shi ne irin kamar practical da ƙwar'ani yake koyawa musulmai ya faɗa abu a rubuce amma ka je gaishe da yawa to fir'auna iya cikin guraben da ƙwar'ani ya tabbatar da ko a yanzu ka je idan ka zai nuna masu to alewa mana jinka bai bari da kai da kure mana kalfaka aya domin ka zama to abin lura da duk wanda zai zo musamman shugabanni ai fir'auna shugabanci ne kashe wannan bala'i shugabanci ne ya kasa adalci da shugabancin sai ta zalunci iya kama karya iya abin da ya so ya ga dama Allah kuma ya bashi lokaci ya bashi dama da ya ƙarshe kuma Allah ya daɗe shi dama manzon Allah ya ce inna Allah la yumli bi zalimi hatta iza akhadahu lam yuflih Allah iya talala ne kamar sake da azzalimi a lokacin da Allah zai damke shi kuma ba zai kwace ba zalunci ba abin sha'awa ba ne yasa aka ce unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka azzalimi da wanda aka zalunta sabai suka ce manzon Allah mun san taimakon wanda aka zalunta amma shi azzalimi ya zamu taimake shi sai maza ya ce ku riƙe hannun siri da zalunci ku taimake shi an fahimta to fir'auna Allah ya ce zai fito da gangan jikinsa litakuna liman kalfaka aya wa inna kathiran minan nas Allah ya ce da yawa daga cikin mutane wa humul kuffar sune kafirai an ayatina la gafilu game da ayoyi mu sun gafala Allah zai dinga maganar aya kaza abu kaza abu kaza to mutane da yawa sun gafala ba sa kula da ayoyin Allah fala ya atabiruna bi ba sa kula da ita li ya arifu anna la izza lillahi jami'a ba su san cewa buwaya tana ga Allah gaba ɗaya ta ba an fahimta fai ate mi duna alai balanta na masu dogara ga Allah ɗin wala ya kafu ahadan fi ibadati kuma abin da Allah ke so karka ji tsoron kowa game da bauta masa ka san girma da buwaya tana ga Allah kuma kar wani ya hana ka bauta masa masa ta to wani shine tauhidi amma har in kai da wani zai iya tasiri a rayuwarka kuma kai ke ganin wani zai sama shakka akan bautawa Allah baka da imani kenan baka da tauhidi tauhidi ne ka tsayukan cewa ba wani wanda zai hana ka bautawa Allah sai dai ranka yi ta sannan kuma ba wani wanda ya isa ya ya ka bani izza da buwaya irin da Allah ya ita Allah iya girma ma ne wani iya bani matsayi iya bashi dama amma Allah ne baki a fahimta kuma akwai limitation tana da iyaka amma buwayar Allah da izar Allah ba ta da iyaka tun farko duniya har ƙarshen haka ki yasa Allah ya ce da yawa daga cikin mutane ga falallu ne ba sa kula da irin wannan al'amura Allah ta'ala ya samu dace kuma Allah ya fidda mu daga cikin gafalallu ya tabbatar da mu cikin masu tauhidi da bin sunna za mu samu matsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abin da ne kuskure Allah ta'ala ya yafi mana zubansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu da sauran malamanmu na addini mu kuma da zuriyarmu Allah ya shirye da mu tafarki madaidaici Allah karɓi rayuwarmu akan wannan hanya ta musulunci Allah karɓi rayuwarmu akan wannan hanya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya a gida ko asibiti masu damoyi a gokai Allah ka warkar da su ka biya musu bukatunsu wanda suka sa neman wani abu abun ka da alkhairi Allah ka biya kowa bukatunsa Allah ka samu da cikin bayan ka yantattu a wannan wata Allah ka mana gafara Allah ka ji kanmu Allah ka rahamta mana Allah ka yafe mana zunubi ya Allah Allah ka samu na cikin bayan ka da za su yi nasarar wannan wata Allah ka samu na cikin su ya rabbal alamin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayoyi kamar haka karmaka Allah mai tambaya na farko yana cewa shin ya halatta mutum ya yi rantsuwa da wasu abubuwa kuma bayan Allah kamar manzannin sako kuma rantsuwa da a kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya halatta?
bai halatta ba manzan Allah ya ce man kana halifan fali halif billah alaihi su duk wanda ya rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko yi shiru ba a yadda da karantsi da koyi ba da Allah ba ko wallahi ko tallahi ko billahi wanda shi ne rantsuwa ba rantsuwa da kabarin wani ko da kwaron kwatsa ko da aradu duk ba a yi rantsuwa da Allah aiki amma shi Allah iya da iko rantsuwa da komai amma kuma kai musulmi ba a yi da rantsi da kowa ba sai Allah wanda shi ne ƙari da hadisi ya tabbatar na sai mai tambaya sai tambayar su na gaba ya ce malam kanwata ne tana shayarwa ko tambayan mace ne amma tana shan wahala ga kuma azumi da ake to ga shi ma ina shayarwa shin zan iya shayar da ɗanta
a'a mai halatta ba ba a shayar da ɗa na mace sai da dalili mai ƙarfi na jinya ko mutuwa domin wannan shayarwar tana da alaƙa wajen rayuwarsa ta aure da rashin aure game da duk wanda ya fito daga tsatsan wani wanda ta shayar da shi da akwai ukuwa a raba'a idan shayarwa ta haɗa ku da mutum to tamkar ciki ɗaya ne haɗa ku da shi yadda aure ya haramta tsakanin wanda suke ciki ɗaya uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uba ɗaya to haka nan in dai mace ta shayar da kai to duk zuriyar ta haramun ce ka aura ma'ana inda yadda jikata ba za ka aure ta ba saboda ka har in azumi iya wahalar da ke ai shari'a ta ba da dama yi sai ki ci abinci ki ki ciyarwa haka yake sababin ciki da sababin shayarwa inda su suka hana mace yin azumi to ciyarwa yake kullum sai a ci da mai ciki ɗaya maimakon wannan azumi kuma za a rama shi ba amma sanadiyar shayarwar ko cikin juna yasa aka ajiye azumi an fahimta wannan shine abin da malamai suka faɗa amma irin wannan bai halatta ba gaskiya za ku je ku kutsa kanku cikin wata fitina wanda ƙarshen ta kuma zai iya zama da nadama a cikin ta bai halatta ba
Allah ya saka da alkhairi sai mai tambaya na gaba yana magana kan mutum ne kafin ya yi sallah in ya ji tsarki sai ya tabbata ya kammala ya gama ya ji ya fara alwala ya zo ya kabbarta sallah sai kuma ya ji